إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara durmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke bulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata sha uku ga wata na zalqada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan biyar dubu biyu da ashirin da hudu ina ga yau za mu tashi za mu yi darasi cikin littafin fikin suna nasa da zaɓi kenan darasinmu na goma sha bakwai sami darasi goma sha bakwai cikin littafin kristuna na sai da sabin a darasi da ya gabata dai muna cikin bayanai na asuwaki kayan nan dai akwai tambayoyi tambaya ta farko yana tambaya mutum ne ya yi alwala ya mance da hannu ɗaya to mance wata gaba daga cikin gabawa na alwala idan ka yi sallah ne eh dole sai ka sake wai ka wanke kuma ka rama wannan sallah idan baka yi sallah bane ba za ka ana bayani mu a kusa ne kai tsaye sai ka wanke gaba da ka ci gaba da abin da yake bayan ta amma bayan lokaci ne can arwala ta bushe an kare arwala ka tana za ka wanke gaba ita kare shi kenan an makaranta cikin darasin wannan wata ma da bayan haka sai yake tambaya ya halitta mutum ya nemi cikin yawa wai dukiya ce ta gado amma ba a raba ba ya halitta wani cikin magada ya nema a bashi wani abu a cikin abin gada don ya sai da biya bukata matuka abin da za a bashi da wuce haƙƙin shi ba an tabbatar da ƙasa da haƙƙin shi ne ai shi gado da bai kuma ya gida mace yanzu ya raba ma shi ba ya ce ba da ba shi gado daga mutum ya mutu ta zama ta magata kenan mutum ya da haƙi kai tsaye ya ce a raba ba shi kan shi sai in ya an nema amincewa shi ne kan wata masala abin da ya masala a bari haka za a gama kaza gama kaza ko lokaci kaza ko ma a kamfani amma dai ka'ida daga mutum ya mutu dukiya ta magada ce duk magadi ya da haƙi dukiyar shi kenan ina wani kwanan bangare a bashi je biya bukata ba lahi bane a bashi ba ba wani matsala ko ɗaya kan haka ya tambaya ta ƙarshe cewa fansiyon da ake ba ta ma'aikata ita ma tana daga cikin maganar gado ɗan uwa fansiyon kamar ta yadda sani a matsala da ta mutum ya mutu to akwai kudi na ga akwai wani suka saka fitar da dasi wani ne akwai kudi da mutum ya mutu ake warewa a washe tana kai da suka fitar da dasi kudi da mutum bayan ya mutu ake warewa wannan kudin gado ne wanda ake ware ba ya mutu a ware ba mutum ma'aikaci a ba iyalan shi amma abin da ake magana na fasil da yake nasan ba gado bane ba wanda za a ce idan mutum ya mutu iya da diya su ma zuwa shekara kaza maza da mata za a ba su kaza su ma bakin adadi kaza ne diya kuma bakin shekara kaza ne don ma'aikaci idan mutu za a ba su kuɗi har ya zuwa shekarun da suka huce in iya da mace ɗaya ko biyu ko hudu za a ba su wannan kudi har yi zuwa kayan sai almi to wannan kudi asalin su wani asusu ne a cikin baitul mal ake na musamman cikin kiyar sake ware shi a duka ma'aikaci zai ba da wani kashi kaza wanda yake ma aikin gwamnati ko wata turoji ko sosai ta ba da kashi kaza ke wani sosai na musamman tun da ranka ka amince ka da shi tun da ake zargai wannan kudin kuma ba dole ba misali a ce misali ka mata baka diya a ce wannan kudin na diya a ware kudin diya a maido maka ka maido maka danka ba maido an kare da mana asusun da mana agaji asusun da mana taimakon juna na taimakon iyalanku ka yarda ko da ka mutu ko da baka da ba ta na kuna a ware a irin sayin kaza kaza ba abin ma yaran ka in kana iya su riba har baki kuma ko ta iya bi baki ne da kayyade kuma baki shi kaza kayyade za a ba yaran ka ko no ka zuba ba ce kaza kaza zubawa in zuba ba ɗiyan ka baki shi ka goma zaba ko shi kaza kaza kurin za a ba ɗiya har shekara ka in ma ka ci guda kaza har shekara kaza za ba su na kuɗi ba ruwa da kai ba ruwa da ka zuba iya ka zuba iya ka zuba kaɗan iya ruwa ya mutu sun ma bi a ba ba wata tabi ayuba a wata kudu ba shi ba haka ko kenan ku akan wannan ba gado bane wannan kudi ne ma aka tsara kira ware a basu bakin abin da aka ware da aka ta misali mace tana jika kaza iya tana da kona da iya jika kaza to wannan iya masu wannan kudin wanda aka ba da banka banda babba a ciki ko wanda aka ware bai ciki misali nan wanda aka yanka a basu na dinsu ne kullum wanda bai cikin wannan layin da aka bada ba na shi bane kenan ba gado bane na kuma sun zalunci don dan ke za su ci abu da ya raba ba ta ba za su gudu ba kudu na ka yanka kashi sama mata a kun suke yin kiyama sai awai ba matar shi ce a wannan matar tana ku ka'ida tana arime shi kenan tana arime ta a bawon sauran shi kenan an yi asara kudin wannan kenan kudi na wanda aka yanka wannan gaskiyar magana wallahu ala sai a nan ne za mu je wannan za mu tashi kenan karatunmu na fiƙin sunna na sai da sabit na darasi na goma sha uku inshallah karatunmu na ƙarshe bayani ne akan an so yin aswaki kenan a kowane lokaci ana son aswaki don ba a san warin baki ana son tsafta amma ya bayani an yi son su a lokatai ya guda biyar an yi son aswaki a wannan lokaci ya kawo a wallah ko za ka yi sallah iya ka jima da za ka yi sallah ko wurin karatun alkur'ani ko wajen hulka daga barci ko wajen ya ka ce a canza wa baki ka ji magana da sauran bakin ka canza don sa an wace tambayar a shi aka wace tambayar idan mun zana shi gidan mai fara da ga shi gidan fara sauki kenan dai ana san shi a kowane lokaci ba zai yanzu abin za mu tashi wa da stomi da siwa fa sunnatu ghasluhu ba'da al-isti'mal na nan tashin shafa idan aka yi aiki da asuwaki to abinda yake shi ne fasunna to ga sunu ba ka suke imani abinda yake sunna a wanki wannan asuwaki bayan an goge bashin ka a bar daudar da abuja cikin shi na ba matsala kai abinda aka goge da dauda to a wanki shi tanzifan lahu na warko dai don tsarkake wannan asuwaki tana mutum da muna cikin littafin fiƙe suna wannan magana da ya maka da ta maka madogarar shi ta yadda ake nema a wanke asuwaki mai dalili kan haka a shara'anci ya ce da hadis a aisha radiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam yastaq fa yuqtini siwak liyaghsilahu fa abdahu bihi fa astaq ثم أغسله وأدفعه إليه رواه أبو داود والبهج أشياء تشي رضي الله عنها تشي أن صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء استاب هنا أسواك فيتين السواك زي بان أسواك كمان أجي zai ba misali ba ta ne a fi da zai ba ni shi dan wanke mishi in ya goga goga ina ka mishi dan wanke mishi magana ka kenan wankewar fa abada bihi ni kafin in wanke asuwakin saboda tabaruki da san miyan shi ta ce ni sai in fara astaku ni mahaini asuwakin a kan miyan shi sun ma ka su duk wanda gaba sai in wanke wa da fa'awu ilai na wanke sai mai kayan kayan shi rashin dalili kenan a sunna ana son wanke asuwaki bayan asuwaki wannan shine madogaran hadisin da ya kawo kuma abin da ya tabbata ne haka a cikin ruwa ta abu dawud haka sauran wurare sai wa yusannu liman la asnana lahu an yastaka an yastaka bi usbu'i shi kuma da hadis aisha radiyallahu anha qalat ya rasulullah الرجل يذهب فيه أيستاق أيستاق قال نعم قلت كيف يصنع قال يدخل صباعه في فيه abin da ke wani ruwa ya ko baban da cewa an sunanta ga wanda ba shi da haƙora shi maimakon ya yi da ice a mai kaushi sai da yatsa amma wani magana da sai ce maka ga dalilin shi hadisin aisha radiyallahu anha ta ce ni na ce ya rasulullah ya manzan Allah a rajin ya zaba furu mutum ne ya taimaka ta hama furu mana haƙora haƙora suka zube a yi stafi shi ma zai asali sai ya ce na'am ya ce kai ka sana ya zai sai ce mata ya dukulu su ba a wuri fi zai ke da ya ɗa ta hau tabarani tunan ruwaya matsala kamar da ka ta wani albani ka ta wani ruwaya inda ta tabbata ne za a yi magana sunancin yin haka ci babu suna babu ruwa ingantatta wata tabbatar da yin wannan abin tunda kuwa ya ce babu nasu sahihi da ɗan ba ke ba a kawo mutane hujja har zama sunna yin abin da babu nasu sahihi a kan shi da aka shara babin sai kore wannan magana da ya kawo ƙarshe ta cewa sunna ce a yi ta ba sunna ba ce mara haƙora ba abin da zai yi ba tsara mashi ba sa yatsa illa mu anan abin za gani mafi yawa mutane suna asawaki da yatsa amma masu haƙora to man haƙora ma ba ce ba abin da ya taɓa kan haka nan matsala ta rage halittar yadda ake kurkure baki maka na haka mana mutum kurkure baki ya su ɗauka mana mutum ana ne tsaya ƙarni haka kurkura sai ga mutum zai arwalla ya ɗauko ruwan zuba ya haka ya haka haka kuma ya gudu ya zubda ya ɗauko ya sa ya tsaya kuma za a duwan nan ishin ya arwalla ne inda iya haka bai yaran da ba ya kwai maran da ya sa ya tsaya to ya zo ruwa ko za sa ya tsaya ba bai yaran da ba abinda ake asuwaki ko da me za ka yi shi lokacin da zan har arun laki na sau idan ka siffar arwalla ba kawo shi sifata mai annabi ke arwalla ya ka gabu su kama shi domin a siffa arwalla ake arwalla bai ciki sunna ce a gabatar da shi horin sallah horin arwallah amma sufa arwallah a gace ya ci kurin ya zuba hannu a hannu ya wanke hannu da ya ɗauko ruwa ya kurkura ruwan ɗaukowa guda ka kakashi guda guda gaba ya yi ɗauko ruwan ya gumsa rabi rabi zai gumsa ya kurkura kurkura shi ne mamman mata kurkura kurkura bakin kai kan tsere shi ne mamman mata ba sa ya tsaba ka ɗauko ka zuba bakin da kurkura kurkura kurkura shi ne ake mamman mata ka kurkura baki an gumsa gumsa ya ka tofa sauran ya ka shaka an ka ɗauko gugunza sauran sai ka shaƙa sai ka haka kenan mata mata to ba a yi lokaci guda kana sa kuma kana sa yaƙa ba a yi ko da ƙaddara wai mai gari ingancin ruwa ba masu gani ma ana iya da yaƙa to ba haka ba ake masu gani ana da yaƙa ka yin hawar a rola ake yaƙi a ƙare an zo an zo kuna rola kuna zaki ba mu gani sa yaƙa kuma cikin wasu a cikin baki a sawaki ana yin shi farkon a rola inda yaƙa za a yi in ma da me za a yi shi dai ana suwa farkon hara a rola inda rola gane magana yanzu ya wani magana ta cewa shi kan shi ka zan kiran magana yi da yadda na bata ba ko ma ga marar haƙora balle ga mai haƙora sai kenan nan mara haƙora kurin mai zai kurin zai mamar da to zai kuma ba shi kurin in ya mamar da shi ke na ƙare in ya kuma zaɓuɗa ko ya ƙare shi ba buƙatar don mai zai sa ya ciki sai gasar lokafai ne talata suna ta gaba wanke tayin hannu su uku fi a wani wuri farkon abu shi ma ga dalilin shi dai wani magana da ya maka wanke tayin hannu bakin wuyan hannu su uku a farkon arwala لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوقف ثلاثة أوس بن أوس كيتشوا نجم الله صلى الله عليه وسلم ينا أرولا فاستوقف ثلاثة يا وينكي هنو باكين كوني bakin wuyan hannu su uku rawu ahmad wa nasa'i wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idha istayqaza ahadukum min nawmi fala yaghmas yadahu fi ina hatta yaghsilaha thalatha فإنه لا يدري أين باتت يده فهو الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد hadisi na biyu kan hujja ya wanki tayin hannu sau uku hadisi abu hurar da jama'a da suka rubuto na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza stayqaz ahadukum min nawmi in dayan ku ya halka daga barci fala ya ga masayyidahu fi ina kai dirmi hannu cikin makayin sai ya mutum kai budidi ba san sai sani na dan ba da masawa ana ne abu ne budidi to kai dirmi hannu cikin makayin hatta da sai da haka lasa sai ya wanke hannun su to kwan ya sa hannu a cikin wannan ita fa inna la yadri aina ba ta rubuta sama hannun shi an ya kwana amma sama ba ta dole abin hannun hannun ga taba ba ki ba ka ka jirmi hannunka a cikin makari wannan sunna ce ta wanke hannu so uku kayan a sa ko da abin arwala ko abin wanka lanan matsala ko jahilta abin ko suna ɗauka misali an kama garin babin wankan janaba aka wai su ɗauka wai mai janaba in ya taɓa ruwa wannan ruwan ya lalace ne shi yasa aka ce sai ya wanke hannu kayan ya sa hannu a wanka na janaba a arula ma ka ne ba janaba wannan dan mai janaba shine matsala da su ta wai wai dal'ala da ake fasara masu cewa tattalin ala ta ala zai tawa ma'ana mutum zai janaba sai ya tattalin ruwa ya ajiye a sahani ko a kaza don kai je ɗaukowa a randa iya tsoma yatsa cikin ruwan ranga ruwa lalace haka suke wanda cikin jahilci tsokan suke kudin shi mai janaba ita ruwa ruwa zama janaba hari annabi annabi ta alma lajin alma lajin lajin ruwa ruwa ruwa janaba kudin a wannan sunna ce ka wanke hannu kafin ka sa makayi a hannun na alwala ne wanka janaba ne sunna ce ka wanke hannu kafin ka sa in ka sa hannu inda inda inda inda in maryam ta sa za a diba matsayin da ta sa in hannunka ya ɓata ruwa shi kenan amma ko ka sa ka saka ko ka mance ka sa hannunka a ciki mata ka yana matsayin ruwa ba ruwan ruwa da wani laifi da kawar ta sunna barin da sunna da kai wannan bai sa wannan ruwan a ce lalace dan ka mance ka sa hannu a cikin ruwa na jaraba ne ka sa hannunka na arwala ne na mance na sa eh ka saba sunna an kwanta kuskure ma ba ka maka laifi amma dai bai ɓata ruwa da ci amma sunna ce ana sa kuma to sai mata-mata wurin kurkurawa a ɗan motsa ruwa a cikin baki shi ne shi ma ana su asu li hadisi da ke tafi da sabira radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta famadmid famadmid rawa abu dawud in za ka yi arwalla famadmid ma'ana ka yi kurkure baki kurkure bakinka to wannan shine masalar da kasa kamar shi albani da musa hafizu muhammad sakalani da malamai da man sunna su ce to nan annabi ya bada umarni fa famad bid umarni annabi ba da ya aka yi da aka biyo cikin lar sunna sai su ci ga cewa gaskiya magana zahirin nasu su ma wajibi ne dole dole wajibi ne kuma dole baki annabi umarni a yi shi ne zai wuta shi cikin wajibi shi za ka tsaya kamar shi za ka shi layin dukkan iya kasa layin mustahabi hatta shakarwa ya kashi layin suna gwamnati mustabi amma a wajen malamai da dama suna suna ga annabi umarni shaka a haikar ta haka iya nan wajibin shi amma shi da yanzu iya kan littafin shi dai suna ya ya kama shi a layin na suna ana ja muku sati da gabata da mun wannan bayani na mutane kasu doki farilla suna mustabi annabi ne zama na jaru su a malamai suka zama suka ware ƙarshen abin da yawan da annabi ke yawan abin ko ta sallah ta ɓaci ko ta ala ta ɓaci ko ba ta yi ba su zai suna diba ƙarfin magana da tattarawa ya ce ya zano ma abin da ke ce wannan farilla ce wannan sunna ce amma ba dan ba cewa annabi ne shi sa san bambanci wajen malaman sunna akan wanda ce farilla wanda ce mustahabi wanda ce wajibi wanda ya dace da irin yadda shi ke cewa ya wannan shi da masan da haka nan ta haka abin da ke almuhimmi mutum ya zo siffa a wallah karatu ya annabi ya wallah in ka zaɓi sifa wadanda annabi ya cika ka kai shi ke zaka ba haka wadda akwai masu kawo manzo don kusa cikin adadi yake cewa wanda ya yi sallah ya yi abu Allah ya sallah aka tambaye shi farilla sunna mustafi ya kasa ware gaba ya sallah a wani malami da cikin malamai akan jahilci ya magana akan jahilci ne ba zai kun zai abin da ake ma a arshada da cin a yawan arshada ko na ƙarin aka ma kawai haka suka mai ƙarin kuma malami zai yi sa rubu cewa duk wanda ya sallah ya ƙari aka mai tambaya ya ne farilla sunna ya ne arwala ya ne farilla sunna bai ba da amsa ba an ka bai da arwala ji wani malami wani ba gaskiya ba ne babu wani hujja kan haka in dai ka aure ku yin nan za Allah ya kai ka sala na manzo Allah ko da ka ware ba tsakanin farilla suna musabi sallaka ta yi a rollar kan Allah ta yi da aikin addini in dai ba in dai ka da cike cike nan warewa sunna musabi kala rukuni ba lafi bane wani ƙarin ilimi da kaman kwance dan ya wata kamar ce wani kamar wani kasan wani an bari dole an kawo wani an bari fice aiki shi ne ma ya amince shi ƙarin ilimi amma a ce babu alwala da baka yi ware farilla suna mustafi ba babu hujja kan shi ma ƙarin ilimi abu ne mai kyau ka ware amma ba wajibi ne ba kuma annabi ne zauna bai ware su malamai kuma baki tare malamai na Allah wa to kai shi azan ya kawo kudu baki akan mustahabi sai yace al istinshaq wal istinfaq talaka shaqa ruwa shi istinshaq al istinfaq ya tarwa kowane ya shi ma suna ne shi wannan ya wannan magana a kan da hadisi abin horera radiyallahu an annan da biyu sallallahu alaihi wasallam qal idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a thumma yastansir rahu shaykhan wa abu dawud wannan yake cewa abu rage ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda alkum inda yanku ya arwala falyaj'al fi anfi ma yasana ruwa a hancin shi ana shakawa su shake ma su mun lissantar an tabbata su zarba ba su shakawa tunda ce hatar kenan san shakawa ce kenan ba ce shaka kuma ya hatar wannan shi saka ibn qalama ibn qadama cin annabi haka hafizun hadisin fitar wasu kace wannan hadisi ne hujja ta magana kurkura shakawa wajibi babu da sarfa shaka wajibi kada da dalili kurin wajibi da su haka sanan sanan cikin cikin salam haka albani da cikin cikin kurin shine gaskiya magana zahir kurin kaka bari dan ta sunna ce ka bari a kurin annabi ya ce ayi kuma haka shi yake kuma murne ayi sai yake cewa wa sunnatu an yakuna al-istinshaq bil yumna wal istinsar bil yusra kuma abin da yake sunna ana so al-istinshaq shaqa ruwan ka dauka ruwan da hannun dama ka shaqa hetar wai ta hannun hagu ka hetar ta mun ce ka dauko ruwa ta yi guda rabi ga gumtsa ka juya ka juya ka zubda ka man man mutu za ka kura baki kenan sauran rabin sai ka shaqa sai ka hetar da hannun hagu wannan shine sunna a shaqa da dama hannun dama a hetar da hannun hagu shi ma wannan magana ya maka dalilin da hadisi Ali radiyallahu anhu annahu da'a bi wudu fatamada mada wastansha wa nasara bi yadihi al-yusra fa fa'ala hadha thalatha thumma qala hadha tuhuru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaje madogaran magana hadisi ya inganta kan haka kata albayan inganta ruwa can sai sai sai imam ahmad ya karuwa da ta inganta sayyidina ali ke bada labarin cewa shi sayyidina ali da abi wudu ne sa kan abin rawa fatamadmad ya kurkura wastanshaq ya sai shaqa wa nasara bi yadi dusra ya ihatar da hannun shi na kuma gaban ihatar fa fa'ala hadha thalatha ke wannan kurkurawar shaqawa su uku ne kurkura shaqa ihatar kurkura shaqa ihatar sai dai su da ya ƙare ya ce haza tuhurun da biyu da sun wannan abin da na yi haka ce a rola annabin allah su da sanama in haka annabi ya rola ya kurkura da shaƙa ya hatar da hagu magana ke kuma ruwa ta tabbata kan haka ya ce wata haƙƙul matamata wa istinshaq idza wasala ma fi ila al-fahm wal anf bi istifa illa anna sahih الثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يسل بينهما na abin da yake so ce in dai aka samu kurkurawan ya yake samun haƙiƙanin kayan marmara kayan kurkura bai ka shaƙa in dai ruwa ya kai baki ta kodin hanci in dai ruwa kai baki a gane ko ruwa kai hanci kenan ba sai lallai a yi magana a hannun da hannun dama ko wai inda wata hanya da ka sa ruwa bakinka ko ruwa kai hanci ka isar da ruwa mai saura haifarwa in dai ruwa kai hanci ko ya kai baki to ka samu abin mulmul ka samu su ca ko to da hanya ce amma ya ce abin da ya inganta tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kana yasiru bainahuma yana yin tare bai raba za mu zina mu dewa daga mutum ya kuma kurkuwa su kuwa ƙarfi ku shaƙa su ya wani mutum ya ƙare kuma abin tsaya wani ma ya sa ya abin ya ƙare ya su mutum ya ƙare ya shaƙawa a suna tabbatattar mu zana bai rabawa yana zu lokaci guda ya kurkura ya shaƙa ya tar ba daban-daban bai ke uku irin ma'iyawa mutane akan da ta wasu karanta na fikin malakiya haka suke raba su a annabi tare yake ne kushin suna tabbatatta to amma an kai wajen ba ta baka da alwala amma suna tabbata da annabi nuna laki kamar kai suna kafin ka huta kenan kuma nan misali ce maka din da ruwa kai sai zai misali kuma ruwan ko baka hannu ko ko baka sanar da ya ko na daban ko misali ko da da famfo ta gutsa ko ka sa ka ko ruwa bakin ka mun ka da shi kenan da ruwa ce magana da ka samu wannan to ka samu su ta magana kenan sai ce ta ko ta hanya amma ga abin da yake suna tabbatatta wannan magana da ya ce suna tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana jera kurkurawa da shakawa ga hujjar shi fa ana abdullahi bin zaid anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamadmada wastansha min kaffin wahid fa fa'ala dhalika thalatha wa fi riwaya tamadmada wastanfar bi thalatha gharfa muttafaqun alayh yace hadisin abdullahi bin zaid iya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tamma da mal wastanshar ya kurkura ya shaka min kaffin wahid tafi guda da ruwa a tafin guda ne rabi ya gubza ya to ya mutu bakin shi ya zubda sauran ya shaka haka yayi a tafi guda yayi kurkura ya shakar kuma fa fa'ala zalika thalatha yayi haka su agani yace wafi wata ruwaya tambalda mana wastansar bitlaka garfat ya kurkura yace wastansar bigo wastansar da an taba shatar ba shakawa sai da zama yake fuka abu guda tunda dai ba a yin shaka ba shatar ba shaka ba to kenan sai ga wanda dai aiki da hannu guda dai kenan ya kurkura ya shaka da hannu guda ruwan da ke dokowa da gumza yana hannu guda ne can ma bayan maka bayani aikin istisar ne yake sa hannun hagu ya haka nan iya fassara istisar da istisar da ake gudani sai ya ce maka wafi ruwaya kenan da madabana wastansar da talaka karfata kenan ya kurkura ya shaka da kamfata ɗoka uku ɗoka a gane kenan ɗoka uku kenan ɗoko ruwa su wannan shi ne abinda dai aikin wata ta shuba dai ta magana kenan yi da tahi uku doka uku duk da ana iya min bayani a gaba daya biyu uku ne uku ne da iyaka ya ce wa sannu da mubalaga tufi hima da garsa amma an sunanta a kai gaya kan kura a kurkura a kula da kulawa kwarai a kai gaya wajen kurkurawa ko shakawa amma ga wanda ba mai azumi ba yanzu da tsoron ya matsa da yawa ruwan wuce shi ma wannan bayanin da ya yi na an sunanta a kula da shaƙar ruwa watarwa ga ban azi ba da hadisi da kai da sabira shi ne da kai cikin mara bin sabira radiyallahu anhu qal qultu ya rasulullah da kai da ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni an alwudu ya manzon Allah sai ka bani labari ya ake arwala qal asbiqil wudu ka cika wanke guraben arwala su ba ka kula da kyau su ka wanke guraben arwala da kyau wa hallil bainal asabi ka tsaitsaye tsakanin yatsu ma'ana ka sa ruwa ka kula tsakanin tsakanin yatsa da yatsa a sa ruwa tabbatar da ruwa shi ko ina wanki tsakanin yatsa da ya ce a shi tsaitsayewa ya ce wa balin istishar ka kula ka kai gaya wajen shaƙawa illa an ta kuru sa'ima sai dai in azumi kake to nan magana balin yana ka tabbatar ka shaƙa ta ko ta idan suka iya kama yadda shaƙa kan da za ka jin shaƙa yawan da yawa sai ma illa ma shaƙa ta gida ba magana ba illa ma ta kanka ko baka azumi kenan da aka kula kenan ka tabbatar da ruwan ya shaƙa kana kenan ya ce illa ta kusa yin kana azumi ne rawar hamsa wasu hawa turmusi sai a ta khalilu liya kuma jima tsitsihe gemanya mai tsitsihe gemu ke ta ma a sa ruwa tsakanin gemu da gemu da gashi nan akwai masu gashi mai yawa masu gemu yawan da zuba ruwa a huska biki shiga ruwa gemu bai samun ruwa shi ta haita maka layin a cewa mustahabbi ne ka sunna ne ya sa maka idan ba wajibi bane ba amma ana so gemu ya shiga da ruwa ga masu gemu mai kabri da mu kana gemu na na maka zuba ruwa ya shiga kira mu ya ka matsa akwai gemu da zai kama shi ta kasa zaka ga masu magana wannan magana dai ta tsaye gemu gashin gemu لحديث عثمان عن ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته كسب هنا سن يروى سكان جيمن شينا شكا تلكو رواه ابن ماجه والترمذي وصحابه وأن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا تودى أخذ كفا من ماء كاجي أنس كي أنه صلى الله عليه وسلم إن يأروا الله iya alwaya da kare Allah sai dauko ta yi guda tuko ruwa hannu haka na ruwa tuko hannu fa adkhalahu tahta hanaki idan ka haɓa shi sai sa haka jika gemu ya mai shigo cikin ruwa iya haka bayan karawa wa qal sai ce haka da amarani rabbi azza wa jalla haka ubangiji na ya umarce ni da yi to nan ya za a yi an ce haka ubangiji ya umarce ne kuma shekala ya musta haɓar ko sunna na ce akwai hususiya da annan bai ɗora su haɓar bayin hakan an ga yafi a wuri da yawa ma bai kaba da haka yau sassa ke na wani abu ne iya amma ya zai zan wajen da kashe ma ba kan umarni zama shi farar da kanshi amma dai alakul halin sunna ce a tabbatar da ruwa domin wani menene annan sarrafa kaɗauka irin gemun ne dan shi wannan shi shawarar shawarar Muhammadiyya ne Imam Tirmidhi wani ya zo ji Abdullah bin Abbas yace ya ga dawa cikin mulki ka san magana mutan sana ko shuba ai annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo mulki kariya ma ce ya ga annabi to a gana ko gaskiya ne abinda ake yi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gana mulki ne gani shi da mai kama da ni akwai ne wanda ta bata shi da mai kama da ni to amma gawa ga wanda ya san annabi ko ga wanda ya san annabin ya ga annabi a siffar annabin to annabin shi dan bai iya kama da annabi ke wanka ta kan ganin wani sai annabi amma ya ce ki ku shi da mai maka siffar ta annabi ko amma na so a san wanda ya san annabi kuma yake siffar ta annabi shi ta kaman sahabbai sai ibn Abbas amma lokacin da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace siffar ta mishi a ganin shi shi ya san annabi an ga siffar ta wannan annabi ne kan gani in da kawai yadda haka annabi yake wani sai kaza kaza misali wani mutum baki kirin dogo dogo zan gare da bakira amma wani kicin shi annabi ne ai baka abu kaza kaza ga mace ba annabi ne ba kaga dai wani annabi ba baki bane ba dogo bane zan gare ne ko ko nan wani wada wada an wada wada ba da bai ma wada ne yace yace shi adabi ne yace kaga ba ba annabi ba wada bane ba annabi ne wani daban kaga wani annabi ba annabi ne ba kin ga maka a hili ne annabi haka ne ibn abbas wani zuci kurba ta tsirin ibn majah ruwa wannan abu ya tabbata ne ya ce ya ga annabi ce ban ta mishi dan sun bada ga bace yake cewa ra'aytu li yatahu ada mal abaina haza wa haza ga gemu annabi ya cika kaure shi ba ganin bayan kunnan shi ya cika kaure shi ta gemu ne kawai wannan bane gemu gemu ne sunan gemu ba ganin kunnun shi ce gemu shi ya cika kirji shi ita ya ta mal abaina haza wa haza kaure shi kuraji wannan cika cika gemu ba gemu ne nan ke ba ta gemu wannan wanda mutum ya ke gemu wallahi gemun za ka wani sabu gemun cikin gemu za ka wani hannu biyu a riƙe haka su gemu da bayan gemu ne na gaskiya cikin gemu ne ba mun da ba mu gashi ana abin da ce ba garin ka ba garin wuyanka ba da wuyan shi ba kuma yace shi ce ya gemu annabi ko ibnu abbas ce haka annabi kaga gani haka yake annabi haka annabi da gani kenan ka gane gemu bayan gemu da wannan kalmi namu wannan sunan gemu kenan shi yasa kenan ki bukata ruwa an kada kenan ka same ruwa dan babu dama shi kenan shi ne ji kashi ruwa kenan ga wannan yana karantar da mu masu tabbata ga annabi a mulki a sai in siffar ta annabin ce ka gani gani da kaka na kenan wanda ka tuna Allah ya ta siffa annabi sallama sai ka siffar ta haka ne ya zo wannan ne annabi annabi ne tabbata a mulki amma a gane wa wai kaddara ka samu fadala ga annabi a mulki shi ne ka tabbata ba shakka to hemi wannan da maza kawo sako zai ba kawo da kakan sako musu ɗaya zai ba sako an ba annabi sako ba bayan ya koma ga dan kare annabi ta ba sabon sako ba na wata ibada ai babu daga nan wannan magana hadisin yan bid'a masu cutar da addini suka kai suka shirin ibada ta su kariya da yawa ta ce ai kaza a mulki a gani cewa ne dai a mulki ba gaskiya bane ba babu ibada a mulki an ga ibada mulki annabi ne ya tabbatar da ita amma ibada bayan manzo Allah magabata na kwarai ba wanda ya kawo ibada da mulki kaf shi sa hafiz wannan hafiz bin cikin fitar bari hafiz bin hajar yake magana akan masu ganin an samu su asar wasu masu cewa wannan ruwa da annabi ya ce wannan ruwa da mulki zai gani an samu wani ya ga annabi mulki wani ga ya ga annabi mulki ba annabi sun gama annabi karara dan cewa ta fasarin da ta zai gani a mulki karara ta ruwaye dole gani a mulki zai gani zai gani a mulki ya ce wannan annabi yana da rai amma ya ce bayan ya mutu ya ce babu ɗaya cikin ƙarnin da annabi ya ma shaida ƙarni na ɗaya na biyu na uku ya fata kuma daga cewa ba malami ɗaya na kirki wanda zo ta ga annabi iri kirki annabi ya ce inda har zai zo ya komo ya rayu cikin duka na ba alkhairi da tun tashin farko allah musulmi ta gamu da fitina musulmi an gamu da fitina ba ƙarama ba bayan shi akan halifanci bayan halifanci akan rigima ali da muawiya bayan ali muawiya aka taide yace abin da kashi al'ummomi har sabai kashi wanda ba ka musu da aljanna fitina ce babba kuma akan waye akan waye ce waye mai gaskiya waye mara gaskiya yace shin da Allah ga mai hankalin sa addini inda har da annabi zai dawo yau bai mai muhimmanci a duniya akwai lokacin da kamata da kamar lokacin kun ga wannan shirin shi kamata kun ga gaba da cewa kun gaba da cewa ko kuma safai da gaske suke ko iya yi wannan gaskiya ne ga Aisha bangare guda ga Ali bangare guda Aisha da Ali bangare ko wani shi daban ne aka buga tsakanin bangaren Aisha bangaren Ali kuma safai ne yawa ga kuma musamman shi da aljanna ma ko shi kishin gaskiya aka samu rishin hakan kai aka samu matsala tsakanin su ma ya safai da Allah inda kuma da magana kowa da kan ji kan ji shi ne gaskiya kamata a kama wannan wanda kamata wani tare da shi annabi inda har zai zo duniya ya ma wasu al'umma bayani kai ga abin da kamata yi akai da nan da kamata bayana amma bai bai dole dole mun bai bayana nan bai kun bai shi kan kare na kare ba ko dubu ne su wai annabi zo garin su ya ba shi wani ibada shi ne ce kun dan tuwa tuwa ne dan tuwa tuwa ba magana gaskiya kai ya ce mace shi ne har mun haka ke cewa inda har fason da awar masai annabi annabi hili karara ya ce kenan har yanzu akwai sauran annabta kai akwai sauran sauran sabon zaka har su kenan akwai sabai a duniya ya ce mai sahabi a baka mai tarihin sahabi wanda ya gaba da manzan Allah kuma ya imani ta ce wani ga da mai irin ko ya bai kai ba sahabi ne ya ga har su kenan akwai sabai a duniya kwada ibn hajar ya goge masu wannan magana wani shuba ya ce kurin dan tuwa tuwa da addini duk da magana za a taba yi karra to kun dan tuwa tuwa da amince ban zaka wannan sun kuma muna magana wai kaddara mutum dari sama da ya ga annabi tun wani abin kai ta shawa kai ta shawa an kai na kwarai ne kai na kwarai ba mutu hawa ba haka kai ne kai sai ya karsa annabi kai na kwarai ne kaga annabi shikenan ya maka farka kaga annabi to mai kamo na to kuma shi kana mai sun kana musamu eh da ya gani ya man kaza ko a rubuta kaza zai kawo wani abu da sunan shi ko in tayaran shi ai ruwan iko Allah eh da kaza da aka masa ruwan iko Allah ba ya tabada wa ya tabar fa'ida sai dai kawai ta haka wani wani wani da amfani da kanshi amma wani mana magana wai kaddara da annabi balle kuma cewa ko an ga annabi ba abin da za ka kawo samu annabi an kare ba abin da zai ka duniya bayan shi ba abin da zai ka mai bada aka sahabai suka yi muna daga ba abin da ta addini kowa ya ce a mulki kasa duk mulki ne mai yawa duk ga ibada sai an ga mun fidawo sai mai fidawo ya samu fidawo sai ya samu fidawo asal fidawo alitta a rubuce nasu alitta a rubuce fidawo asalinta wani malami ne ya mulki wani cikin mugun hali ya tashi ta gama iyalan shi ka na gaba ku gaba da kaza ya ci mani kaza da ya ga musu suka yi wani kuma aka da kaza kaza ko sai su tashi gamuwa a mulki ya ce wannan abin da dana su kuma na shiga hali kaza ya zama labari ya kai mai kaza zama asam kaza shi ke da asalin bai dauke a mulki ne ka a mulki ne gani a mulki aka ba shi shi ke ya zama ibada ita ba kama kama babanka bai da awai ta san babanka su kulci da addini kuma sai su sai su kyauta amma ka fi sabi da lillahi kwana bisu billahi shi ne wannan ke cewa malamai ke cewa kuma duka suna sa zamu zuwa gaba da cika magana ya ce malamai masu ganin ma irin wani abin za a yi wa mutum a sarki yin ƙura'in ko abin kaza suna da sharaɗin wani da yawa su amince ba a yi ma da malik kuma ya ce in matsala imam malik bai cikin wani suka amince za a mutu tafi ƙura'in ko ne bai wa bai wa yi malikiya kuma malikiya mutu ba amma da yake da ko a wani duniya su malika ne a wani bangare amma da anan hisci a hisci sai ana yi duk mutum ce bukatun da ka samu Qur'ani ba sa Qur'ani ya bar malikiya ko sai ba malika wallahi a malikiya ba yi imam malika ko a sanar gawa baka da Qur'ani ko a gawa baka da mu malik amma ga da yake da a wani ba Allah yake a wani duniya yake wa sai ka san tsiki suna kare abu da ya saka kuma kan gina ce ka saba malikiya ka zo da imam maliki to shi imam malik to kire sai ka masu ganin ma ana iya wa mutum sakon Qur'ani sun ce sharaɗi ka amshi ko biyu a idan allah masu ganin mace mace ba da gida biyu ne an samu cikin magabata masu ganin ana iya yin sakakwa daga wani masu ganin ana iya kuma suna gaba iya yi na shi kama hamsin wanda kan tafsir ibn kasir cai maganar karanta mana alqur'ani yace manzo karkashin wani wani su bisan lamasa wani sa'a zuwa tsora cikin sutun najam karkashin wani ayi mutai ba ta ce ya yi manzan Allah bai yi ba sabai ba su yi ba ya ce ko ishara ba su yi ba kan saman alkur'ani to wannan wani a kaddara wanda musamman su kwa gane waya ba a kaddara ana iya yin to sai manzan suka ce ana iya yin ra'ayin nasu ya ce to sun ce sharaɗin ka'aba da kuma bi a idan Allah abu na biyu da suke sa wasu na mutane jahilai ne daga yance na asibar dubu saba'in ko yan wa asibar dubu saba'in da ake ka tambaya ya suke kalle ka kasar ka kama ya suka yadda ta yadda ta kaje da muke cewa dubu saba'in to mun biya asibar biya asibar astagfirullah astagfirullah astagfirullah ya min ne astagfirullah ina ne ina ne muka ina ne muka fara Allah ina ne muka fara Allah to uban ga nawa ko nawa ubanka kai da nawa kai da suka ni ce da Allah ka ta Allah ka ta ka zo tsari ka hannun alama an kamta da kuma sun larabci ba kurum za a ke da kurum Allah ka san za a wudan baiwa kurum tuwace kurum suke addini suna rubutun da mutane ba su addini ba sun larabci ba mata Allah ya zama cewa asir bala asir bala asir sun layi ina Allah ya gawata Allah gawata Allah gawata Allah gawata kare dubu saba'in ko dubu guda nawa kaina kuma gaban guda ba nawa banka aka abu jahilci wanda aka duk tuwace addini wallah su ba malike ba su ba sunna ba kurum neman kuɗi ne wallah neman kuɗi ba addini ba ne ba kurin baban ka ko miki Allah da kai bace Allah gaba ki kare da ganda Qur'ani ko mata wa mata addu'a amma wanda yoyo wa ka sabar dubu saba'in kai mai sabka Allah kan shewa kuma ka bashi kudi ya sha nama a yanka ake sun ba mu shi da kuma misali ta cikin addini abin da ka shirya kamar da gaske shi jahili ne duka abubuwan shine kaida jahili ne duka shine kaida a zo a yanka a yi fidawo ta wani mara ce bayan suka zama kai hali duk shekara a ce zaba oho lokaci Allah haka suke wasu kuɗi masu duki maimakon a karantar da masu hali kuɗi masu hali Allah hore maka babanka gina ni rijiya kamin abubuwa ta jariya kai masallaci zai bai nan nan wani laraba an ga rijiya ɗari a nan kakarar ɗari an yi cikin da karar duk laraba ce huru sai laraba kusan wani su an gaya masa gaskiya sun san muhimmancin gina rijiya ga mai hukuma an cuce ku da jaritin kuɗi ya ba su sa da shi su gurin an ta sadaka su aka dawo mana za ba ta aljihu shi ka gani kai ba amana ba shi da wani babanka babanka da wani ba domin a gaya maka abin da wani ka ya kuma babanka amma da gani dan shirin ka ce a sun ce ba san uwa ba san uwaye ba sadaka wace ba sadaka duk wani wani wani wai dan ka a gaya ne wa yawa tana sadaka wanda sun ce ba a san waye ba ma waye sadaka ba waye ba wanda ce ana sadaka ana komi amma a kan sunna dan fodo iya cewa duk wanda ya sadaka ta bid'a kai ba lada na kabi da samu kai kai ba kan ta yasu na dan fodo sadaka da ka samu ladanta wanda aka akan sunna yace idan ka sadaka kan bid'a kai wahala kai ba lada ma yanda ka samu shi kuma ta yi yaji wato ce ya ci addini shi malamin duka abu Allah shirya da muku wata na wani basu a gani wasu kullum kuna ci duhu cikin duhu ka gani Allah ka haske shi Allah za gani izinin Allah to muna magana annabi sallallahu alaihi wasallam kana daga siffar shi girman shi hadi ne ya ci da shi ya ci da shi babban gemu ne aka shi sunna shi zaka yi walla sai dauko ruwa sai ya sa a ƙarshen haɓa shi ya cika sai takhalilul asabi' tsirrihe ya ɗauki na hannuwan kawata ɗin liyadis ibn abbas radiyallahu anhuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a fa khal min asabi yadik wa rijlayk rawahu ahmad wa tirmidhi wa ibn majah والمستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصيره آه wannan ruwa wannan tajama baban je maka na magana ana so a tsitsi ya so sun san ka so idan kaje miki da kike bace ba dalilin hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka wanda in kai arwala baka ta arwala fa khallil asabi da ka tsitsi ya so sun hannuwanka wa rijlaika da kawawanka hannu da kawa da daya wannan shine ayyukan masala sabbi imam malik rahimahullah ibn hawa ke cewa an zo a makaranta wani yamma mana tambaya akan matsayin tsirtsiri ya tsotsi ya ce a wannan da sanar ba faɗi da ba magana wajen tsirtsiri ya tsotsi malaka ce babu ya ce na bari sai da aka rage makaranta ta rage na ce ya imam wannan tambaya da aka maka ta tsirtsiri ka ce babu shi a sunan da a faɗi da mutane ba ya ce a faɗi da yace daga ina ya je min ruwaya a musul an waye an waye zai kawo ruwaya sinadi kuma da kasar sinadi ya ce ya dura cewa kudin salama yana ya kawo ruwaya iyayi citola na hadisi na hadisi ne mai kyau mace mai wace mai wace mai wace mai wace mai wace mai wace ba a zai tabbata cin hadisi amma yau kudin shi yau ya ji aina ya ji hadisi a wajen almajirin shi kuma yau ya ce kudin hadisi a bakin almajirin shi kuma yadda ba wata ga amma kuma a gaba da mara tambaya ke ga wannan ruwa ya annabi yayi shi ne kenan tabbas akwai dutse ya tsoke ni kwahuwa ta hannu a gaba to wannan shi wannan ruwa ya shiddan yace naga nan kamar yace yukhalla sabi iya ya tsoke kwahuwa shi bi khinfiri wannan da ya ta karshe ya sai ya wannan wannan ya ta karshe kalmar ya ta karshe iya so a tabiya ta karshe iya gogawa dan ya samu ruwa su ko wannan rawal khamsa illa ahmad يجي وقد ورد ما يفيد الاستباب التحريك الحاتم وناوي كالأساور إلا أنه لم يصل إلى جهة الصحيح لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت مهم العمل بالإثبات yace eh akwai hadisai da suka zo to suke ba da fa'idar ana so a motsa su zo banya su warwaro a motsa su da ruwa shi tsakani amma hadisan ba su kai ba darajar inganci balle a kan hujjarsu amma duk da haka ce ya kamata a kula da yin hakan mana motsa yatsa zobe wurin don shiga ta ƙarƙashin ruwaya a asibigin wudu a cika wanke guda ba a wani kunna shi ne kuran ƙarƙashin dai kulawa da wanke gaban Allah a motsa a babu ruwaya ƙarar ta kawo motsa zobe ko misali kaza sai an motsa shi tabbatar ana bukata a gama gaba da ruwa ƙarƙashin wannan kenan za a sanyo kulawa da motsa mantar ce zobanya ce don ruwa ya shiga tsakanin su Allah ma sai tattali su lokasa wanke wasu wanke wasu akwai wanke a ɗaya akwai biyu akwai mun ce wankewa guda kun karanta cikin farilla cikin farilla a wala ko wankewa guda wadda ta gama gaba ita ce farilla bayan daya to sunna ne ba ta mutane yace wa huwa sunnatu allati jara alaiha galiba mahi yawa sunna wanke wasu hukuncin annabi yake mahi yawa wama warada mukhalifan laha foli bayan da jawaz abinda kada ya zuna ruwaya wanda saba ma uku kira irin biyu irin daya ya zo dan ya maka bayanin halittin yin haka ya halitta a daya ya halitta a biyu amma alfadari abin da yi فعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا wani balaraba kawai ya zuwa annabi salama iya tambaya a gaya mai yaya ake alwala annabi salama farahu salatan salatan bada mai wanke gawon alwala uku wa qal annabi sai ya ce hada wudu kaga wannan alwala mana uku faman zada ala hada faƙad a sa'a wata adda wasan duk wanda ya ƙara akan wannan akan uku ya munana ya ƙetar iyaka ya zalunci ke ƙololuwar wanke gaba uku annabta wanda ya ƙara bakinsa bai ya munana ya huce gona da iri ya zalunci rawar ahmad wanda sa ibn majah yace wa an usman radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan thalatha rawahu ahmad wa muslim wa tirmidhi usman usman bin affan kiballa ban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla uku uku shi ma da uku ne ku mutum uku da yace ba dan saka ba uku ne karshe wa saha annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda maratan maratan maratainin maratainin haka da naku naku ne haka ya yasa haka ne rubutun ku kenan ya inganta a nasarar salama ta wadda mara mara ya arwalla ɗaya ɗaya ya yi kuma maratainin maratainin ko ya yi amma masahun ra'asin maratan wahida fahuwar akasar ruwaya amma shahawar kai su guda shi ne mahi yawan ruwayoyi da suka zo akan shafa guda ina fatarwa ta kawo shawo kai su uku ta tabbata kuma ƙwarwa ta cikin suna abidu akwai ruwa cikin suna abidu cikin kitab rudu ya karo annabi wani lokaci kan sha kai su uku ne albani ka cewa wannan magana ba wani suna ta a ta tabbata kuma bata turuwa ruwa ya ce ruwa ya ce sanadi nawa ne ka guda biyu masu inganci haka hafiz haka cikin fitar bari ya ce wannan ruwa ibn musamman ya tabbata gadar dalilai haka su imam sana'ani ya ce kuma shi ne gaskiyar magana ya tabbata in kai ba ne ba ne wata rankai ta shakar su uku wata rankai wani can ku tuwo malam uku eh annabi ya wata ne ba kullum ne ya tabbata cewa annabi yayi yayi wani lokaci ya shawo ya shafa su irin da shawo da sauran ya shawo ya shawo amma ce annabi wata ran yayi ko ruwa ta inganta hatta cikin sunan da abi dawud ya kawo ruwaya kuma albani haka hafiz mutum cikin fitar bari ya kawo kuma da goyon bayan tabbacin abin ba wani shuba a kai haka yana kan ganin sana'a cikin shubar salam shi mu albani ta wannan shine gaskiya magana kun tabbacin abin ya tabbata bai tuwa mutum wata rai in yayi ba laifi bai sunna mai sai at-tayammum ai yi harawa daga dama shi ma wata sunna ce me ya tayammum ce ai albadu bi ghusl yamin fara wanke bangaren dama qabla ghusl da yasar kayan wanke hagu min ledeni wa rijlaini hannu kawa ya ta wanke hannu suka hannu kawa ya ta da na wanke da ku to amma eh ka wanke hannu amma an saka fara wankewa daga dama kan kai ku misali da kake sunna amma inda kenan yayi fara daga hagun kenan yayi arulla ta amma mun gana kenan ba ta ba ba da amma misali ya mun doce ba sai hidon ki hagun kenan sai gaba tana ganin hagun hagun har wankiya idan kai sallah ba ta ka sake sanabu sake arwala amma abin da yi ka fara da dama sabawa haka bai bai bata mata arwala aka samu tunan mantuwa ya mutaci wani hali da mai munci yace me hujja ta an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'ani kulli muttafaqun alayh Aisha tace manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhibbu at-tayammum iya san aiki da dama fi tana'ulihi cikin sa takalmar shi wata rajuli wa cikin tsaye tsaye gashi ma ya fara daga dama wata huri haka wajen tsarkin shi ya ce kai mafi sha dukkan sha annabi inda ba tsarki ba kazanta ba annabi ya so ake dama kuma me an ce ta kazanta ce wannan ruwa bukari kata musulmi ka wuta wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna annabi sallallahu alaihi wasallam qal idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi aymanikum rawu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i kuma wata ruwa ta hurairah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza labistum in za ku sa tuwa kidan a ta sa kaya har sa hannun hagu wando har sa kawar dama kai arwan sa kaya har sa hannun dama haka sa wando sa kawar dama har sa dama duk ya ce in za ku sa kaya in za ku yi arwalla ko hara da damu suna ce ruwa ce ta amad haka abu dawo haka sun za ka mamu nisa ina gane ya kamata mu tsaya lokaci da zaka shi yan uwa wannan shi ne da ke namu ce karshen karatun na na yau insha Allah illa mana habibu na ka tambaya ta tabbata wata horo ba to akwai ɗaya suna kan ta'addal haba ka dalku ba dalku a can dalku za a farin lafiya ko ana yi ka talar sunna shi a zarmu shi ne tudawa mana goga hannu kan gaba to zai ana lalata sunna ta ya ce me farilla in ka zuba ruwa kan gaba in ruwa kan gaba kai kai albusu amma kuma kai zarku ba to zarkun kenan ba kai ta mata fata Allah ce amma ana yi sunna ce amma rikin da bai sa sake dauka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا Thank you.